الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتدنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan majalisi namu mai albarka a yau goma sha tara ne ga watan goma dubu biyu da goma sha shida za mu ci gaba da karatunmu na kitabun zuhudu walwasiya wadda in ana tuni dai mun zama da ya gabata mun fara harful aini mun dan taba sannan yau kuma insha Allah za mu karisa wannan harafi din bi mashiyatillahi tabaraka ta'ala to kamar dai yadda kullum muka saba za mu karanta tukun na murera sannan sai daga misali mu fassara tare da bayani bismillahir rahmanir rahim wa ahbabin wa azwajin wa alin وأحباب وأزواج وآل وإن طال الوصال إلى انقطاع وإن طال الوصال إلى انقطاع فإن متاع دنيانا قليل فإن متاع دنيانا قليل فإن متاع دنيانا قليل فإن متاع دنيانا قليل وما الناس في حب القصاع وما الناس في حب القصاع وما الناس في حب القصاع وما الناس في حب القصاع قليل نفعه للواجديه قليل نفعه للواجديه قليل نفعه للواجديه قليل نفعه للواجديه وما يجدي القليل من المتاع وما يجدي القليل من المتاع وما يجدي القليل من المتاع وصار قليلها حرجا عسيرا وصار قليلها حرجا عسيرا وصار قليلها حرجا عسيرا وكاد يفوت إلا بالقراع وكاد يفوت إلا بالقراع وكاد يفوت إلا بالقراع ومسكنه عرين دون خيف ومسكنه عرين دون خيف تشبث بين أنياب السباع تشبث بين أنياب السباع to sayyiduna ali ali ibn al-husaini rahmatullahi alaihi yake cewa wa ahbabin wa azwajin wa alin wa in tala al-wisalu ila inqita'i bayan cewansa a wancan wato karatu na baya inda muka tsaya wa kullu ukhuwatin labudda yawman yadulluka ila aidis ay ila aidil dibai ko um duk wani yan uwantaka duk wasu yan uwa da Allah ya haɗa ka da su a zaman gidan duniyan nan wato komi yadda suka soka ‘yan kwantakar naku kuka zama tip da taya labudda babu makawa yauman za a samu wata rana ya dulluka da za su shiryar da kai ila aidi dibai su je su miƙa ka a hannun kyarakatai ko kuraye mun ce abdiba jam'i ne na me dabir ko wanda kura ne wasu suna cewa wato shiyaki ko da sauransu amma dai haƙiƙanin maganan shi ne kura to wannan shi ne abinda muka karanta duk ɗan uwantaka duk soyayya duk yadda kuke da mutum wata rana zai miƙa ka a farfajiya wato gida ko kuma gurin da ake samun kirakitai kuraye a gurin ainihin ya dulluka in nan yana ɗaukan shiryarwa an gane yana ɗaukan shiryarwa da kai ɗin nake yana ɗaukan shiryarwa misali ai akwai addallala ko ko wadda irin matan nan wayanda in ana son a samu in ka gama ce kana so wayanda suke daga na ka samu kalmar dillali ma hausawa suka tsago kalmar dillali mai yin hanya misali na yama hanya ka sayar da kayan ka ko ba shine dillali ba to mace irin mata masu yin hanyar in ka ga mace kana so su yi ma tsayin daka su je su kai su kawo to yana daukan wannan yana daukan kuma saki abu ko aika abu shi ma dai wannan ya dulluka din nan kaga ai in ka ka duba littafin malam abdurrahman al-akhdari ya kawo irin wannan kalman ko wanda nake faɗi ne alladina dulluna ala da'ati llahi ko su ne malamin da yace ai riko da su na masu ja zuwa ga tafarkin bin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi ko yace ya rika sheka lallai ka kai koyi da malamai waɗanda suke masu bin sunnan manzala su allazina yadulluna ala da'ati llahi to wa'annan kenan masu shiryatarwa zuwa ga ayi wa Allah biyayya to akwai kuma na aika abu akwai na aika abu kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf ne wa'annan yan uwa na annabi yusuf din Qur'ani ya ba mu labari wani ne ne wadda ya ga irin wa'incan fatakai da suka zo suka samu annabi Yusuf a cikin rijiya din nan wadda suka aika din da ya zo menene alkur'ani ce Qur'ani ya faɗi wannan kalman adle dallawa ko da ya zo sai ya jefa gugarsa a cikin rijiya annabi yusuf bai wata wata ba sai ya rike guga kawai sai ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah haza guda mu kai ga wani yaro na kyakkyawa ya je yana ya kwala musu kira ya ce ku zo ga wani yaro nan a cikin rijiyar nan a tagaice suka fidda shi adilai dalwa hudin nan ai arsala dalwa hudi to yana ɗauka tuka ala iyalin dai duk yan uwantaka da ke tsakaninka da mutane kana mutuwa za su aika ka inda ake samun kuraye ma'ana wajen gari shine ma'anan wannan ibara din na karatunmu inda muka tsaya jiya ila aidi dibai zai za su aika ka su miƙa ka a hannun kyarakatai kuraye ma'ana ba su kai ka wurin kuraye ba ai wurin duk abin da yake wurin nasu ne tunda jeji kam ai wurin su ne ko to an miƙa ka hannunsu to yau sai ya ce wa ahbabin wa azwajin wa alin wa in qala lil wisan ilan ilan kifai yace wa ahbabin kaga yan uwan mutum ahbab jam'u habibin ne plural ne na habib loba to dukkan abokanai masoya da kake da su kowa yana da masoya duk yadda yake da makiya zai kan ba a rasa da masoyansa ba ko to wannan masoyan nasa wa ahbabi masoyanka wa azwajin da matanka zauju miji zaujatu mace azwaju ta yana ɗaukan duka azwaj ma'aurata don a lura da abin sosai in jam'i ne na mace ita kadai sai a ce zaujat ko maza azwaj to amma yana ɗaukan har da mata azwaj din duk da baka ji taɗin ba kuma haka qur'ani ma ya zo da haka din wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah to azwajin din nan maza ake nufi ko kusa mata ne mata ne wa azwajun mutahharatun Allah zai ba wato a aljanna akwai wasu mata tsarkakakku daga dauda da kuma haila babu datti ba sa dauda ba sa haila har abada saboda haka wa azwajin wa hababin menan yake nufi kenan me yasa aka ce wa hababin wa azwajin wa alin me yasa aka sa kisra akwai wanda ya sani saboda mudafun ilayhi ne an shafe mudaf aka bar mudafun ilayhi ba a can ya ce wa kullu ukhuwatin ba da kullu da ukhuwatin ba mudafun bane da mudafun ilayhi ha nace ba mudafun da mudafun ilayhi bane to tunda haka ne nan ma an hakan ne dole zama da kisra amma an shafe kullu ne na ma wa kullu ahbabin ne wa azwajin wa ali dukkan su muzafun ilayhi shi yasa yazo da kisra amma da ka'ida da ba muzafun ilayhi bane sai a ce wa hababun wa azwajun wa alun amma tunda akwai muzaf a boye aka bar muzafun ilayhi to dole sai a ce shi ma kamar wancan a kaddara wa kullu ahbabin duk wasu masoyanka wa azwajin da matanka wa alin da iyalan gidanka ‘ya'ya kenan da ‘yan uwa da sauransu ko wanda suke ƙarƙashinka wa ‘yan tsalar misali komin yanda saduwa daɗewa wato zumuntanku ya daɗe ilan ka tsayi wallahi wata rana sai ya yanke da mutuwan da yanku za ka ga mutane masoya ne ba sa rabuwa duk inda ka ga wannan sai ka ga wannan kuma in ma ka ga wannan baka ga wannan ba abun sai ya zama very wato zai zama dai abun da mamaki ka ga wannan baka ga wannan ba in ma babur ne da shi za ka ga wannan din a bayansa kullum in ka gan shi babu wannan aka yi minti talatin sai ya zama very surprise za ka yi mamaki sai ka ce wane ina wane sai ka ji an ce "Ah, wane ai yau ba lafiya ai sai dai haka kan, sai dai haka a yadda wane da wane na kan ko ina duk lokacin da ka ga wane ka ga wane ka ga wane ba ka gan shi ba ai kai ma ka san dai da biyu saboda yanda aka shaku ka sa ko wanda matsayin su ya kai haka misali in sana'an su ya bambanta to akwai lokacin da fa kowa in ya dawo Allah Allah yake gaggawa yake yi, ya haɗu da ɗan uwansa ba sa son rabuwa da an dawo daga wurin sana'a za ka ga wani ya ɗauki abun hawansa in mai abun hawan shi zai kokarin na zuwa gurin wancan wanda bai da abun hawa saboda ya hutar shi wataƙila wata rana wani kam ya zo ma ya ga wancan ɗin ya kullu ya taso ya zo ba a daina kuwa in an tafi wurin sana amma bayan awa duka za ka ga wani ya taɓa wani wani ya ya kasuwan dai ya kaza kaza ba dai a rabuwa ko an rabu da jikuna a zukata ana tafi ahbab kenan dukkan yan uwanka ayin masoyanka wa zuwajin haka mata duk yadda kake ganin mutum yake tare da matansa ya zo tun daga ran da ya ganta yake son ta yi a ransa ya sama mata gurbi mai muhimmanci a zuciyarsa na soyayya yana son ta babu shakka a ciki ya yi gwagwarmayar neman ta aka sha wahala wurin buge-buge haɗa can haɗa can ya samo yadda za a yi ya yi aure ta suka zauna tare suna soyayya da juna babu rabuwa ya zama babu wanda yake kusa da shi a duniya kamanta don ko iyaye idan aka idan kai aure to kusanci na tsakani da mata ya fi saboda ita uwa a duk duniya baka da masoya da takaita shi yasa in mutum ya rasa uwa zaka jana cewa wani ya rasa masoyi uba kuma gata ne gata ne ba za ka sani ba sai ya mutu ran da ya mutu ran nan ne za ka gane baka da gata a duniya don duk inda kaje kaje za a rika cewa ba a dan wani ne ai kuma haka kawai nisbar kawai a rika cewa dan wani dan wani nan to ran da ya mutu shikenan ya tsaya sai dai an tuna kuma ya an ganka ma sai a tuna da an ganka sai a ga babanka dan wani musamman in wani ne to gata ta kare ko menene zai iya tsayin daga ga ya wato kare muku mutunci a gidanku gaba daya saboda kar ku je kuna bibiyan gidajen wasu ku ne ya zama kuna tsammani a wurin wasu zai iya tsayin daga ya ga ya kare muku mutunci to ran da ya faɗi ya mutu kun saba komi ya ɗauke muku ya zama yau kuka wayi gari kuka ga babu shi to ranar ne za ka gane amfaninsa shi uba kenan shi yasa ko ne ne abu idan babu shi za a gane amfaninsa ran da yake nan kam kana ganin sa kaman ba komai ba ran da ya faɗi misali ya mutu in ma wane ne to a ranar fa za ka gane ashe fa akwai abin da ya tokare kaga abubuwan da ya saba yi din nan gaba ɗaya sun tsaya cat babu kuma wani wanda zai yi su musamman in baka tirenu ba da wahala to sai abun ya dawo abun tausayi fiye da alkima to saboda haka ne ita mata wadda kake gani kana tare da ita dare da rana kullum kuna tare duk kowa da ka sani a duniya kuke tare in ma masoyin ne to akwai lokacin da za a rabu dare ya yi wannan zai tafi can wannan ya tafi can amma ita lokacin da aka rabu da gabaɗayan masoyan ne za a zo ita kuma a shiga ɗaki ɗaya ba a rabuwa a kwan tare da ita rufi ɗaya ƙarshen kusanci kenan alaba shi ma watakila gado ɗaya to saboda haka da ita wa'ali da iyalanka wadda in ka gama zagaye zagaye ka kaje ko ina da ko ina in kasuwan ne kayo ka kado abun hawan ka kayo gida ko ka hawo a shaban ka kayo gida ko ka tako ka zo gida ka yabu da jama'an waje to za a zo a haɗu da na gida sai a zo a kewaye ka baba ya dawo ana guduwa ba ba ba kaza kaza kaza a zo a tattaru a kewaye ka yan uwa gaba ɗaya kenan da barori da khadimai to waɗannan wa in talal misalu komin yanda zumunta tsakaninka da su haɗuwa tsakaninka da su duk yadda aka daɗe ilan kifa'i wata rana sai an rabu komi yaya kake ganin wai an kan wannan tif da tayan ka ne ba fara buwa to wata rana wallahi sai an rabu duk yadda kuka daɗe ka san wasu za su daɗe abin zai karko sosai in soyayyar ne zai daɗe ana yi ila za ka ga ana cewa wani fa tun suna ya ba ta rabuwa yau gashi nan har sun tsufa ba ta rabuwa to wa in ɗanan misali komi yadda aka daɗe saduwan naku komi yadda ta daɗe haɗuwar naku ilan ka sa'i wata rana sai an rabu in ma matar ta kace ki kila ka aure ta tun kana irin auren gatan nan kana ɗan shekara goma sha tara irin auren ƙauyen nan aka muku aure ko shekara goma sha bakwai sha takwas haka tsana ashirin haka aka yi muku aure ita kuma tana yar shekara goma sha uku sha hudu aka yi muku aure da ita kai aka kuka kai misali ka kai shekara ɗari a duniya ita kuma ta kai shekara kusan haka a duniya misali to duk yadda dai aka daɗe ilan tafayi wata rana dai sai an rabu ko ka taba ganin wasu wai saboda tsabar yadda suka shaɗu a ce kai haba ai wannan ai ko mutuwa in ta zo sai ta bi su a hankali wane da wane ai ko mutuwa ne ta zo sai ta bi su a hankali to ita bata san wannan ba wallahi sai ta ɗauke daya duk yadda aka dade sai ta ɗauke daya wata rana sai ka nemi ɗaya ka rasa yadda duk ka saba gani su tare wata rana sai ka ga ɗaya shi kaɗai sai ai ta tuna kai Allah sarki da in an gawa ne dai sai sai a gawa ne tare da shi ba za ka gawa ne sau ɗaya sau biyu sau uku ba ka gan shi tare da wani ba amma yanzu ya zama tarihi akwai wanda an muka sani da haka a nan an goma akwai kawo mu injiniya akwai wani wadda ba sa rabuwa dare da rana katsam babu ciwo ba komai wata rana kawai wannan din ya shiga irin baccin yamman nan dan gidan alhaji malam jauroji ss kumo abubakar wallahi duk inda ka gan shi ka ga wannan duk inda ka ga wannan ka ga wannan ba sa rabuwa hira in za su har cikin dare can ba sa rabuwa sannan fa da kyar ake rubuwa wannan ya tafi wannan ya tafi kullum haka in ka ga wannan bai ka ga wannan ko wurin aiki aka je in babu aiki sosai za ka ga wannan ya zaga ya samu wannan haka ba sa rabuwa kadan kawai ranar ya shiga da yamma zai zai yi bacci ya gaya mai da bari ya dan taba bacci kaɗan magariba ta yi shiru bai fito ya sallah ba ta zo ta yi magana ta yi magana wane magariba har dare dubu ya yi baka tashi ba shiru ta yi magana ta yi magana ta ce yau buwa an dai irin bai da an dai kawai irin wai bacci ya yi nauyin nan ta zo har kansa tana ta magana shiru ƙarshe dai ta ce hande buba an kam ta yi haka ai da ta ji shiru bai farka ba ta wannan wani ne bacci ne kam tana ta magana ita kadai a zaki ta ce buba da ta girgiza sai ta ji kyan har ya bushe kawai sai ta sake mu kawai ya bushe ya har ya sandare ashe ya daɗe da mutuwa ba to fa lokacin abin sanda ya yi kamar zai gigita shi kawo namu sanda ya yi kamar zai taɓa shi Allah ya jarrabe shi da irin wannan abokanai har biyu akwai wani shi kuma a nan garin jarma yake ni har ko sunan zama yanzu haka ya kwanta min wallahi abokinsa na garin jarma wallahi shi kam abun sanda ya nemi fa sanda ta da tafi in suka ni saboda tsabar yadda suka shaƙu shi ma shi kawo na sam fason injiniyari abin sanda ya nemi ya gigita shi to duk yadda kuka shaku mutuwa in ta zo ba ta ba ruwanta da la'akari da yadda kuka shaku ta ce bari ta bar maka masoyinka babu dauke shi za ka yi duk wanda na ya kare dauke shi za duk yadda kuka dade a shaƙe haka ƴaƴan naka don wane ka fi kusa da shi ka fi manna a jiki ka fi wane ne ko ba ruwan mutuwa inda zo ko ta dauke ka kai din ko ta dauke shi duk yadda dai aka dade a cikin shakuwa din to babu makawa ilan kifa'i za a zai yanke wannan soyayya din ko wannan yan uwantaka din ko kai da matan duk zai zo ya yanke ko rana za a nemi ɗaya a rasa wa inna mata a duniya na qalilun wa ma jannasu fi hubbil kifa'i wa inna mata a duniya na qalilun ka sani mata a duniya na dan jin daɗin duniyanmu qalilun an kaɗan ne fa haka Allah ma ya faɗa Qur'ani kul mata'u dunya qalilun qalilun ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ga duniya jin daɗin duniyar nan fa kaɗan ne duk wanda ka ga yana jin daɗi a duniyar nan to dan kaɗan ne jin daɗin duniyar nan ba wani abu bane wanda za a rudu da shi a ta daga kai a duniya ana rena mutane da sauransu dan kaɗan ne duk wanda ka ga ya same shi ma to dan kaɗan ya samu can mai abin nan mai talimu ne yake cewa hiya dunya aqallu min al-qalil go wa ashiquha adallu min al-zalil duniyar nan ita ce dai da ka sani aqallu min al-qalil ita tafi dukkan kadan kadan kafantuwa dan kadan duk wani abu da za a ce wannan abun kadan ne to duniya ta ta kasa shi wa ashiquha wanda kuma yace shi rayuwar duniya ya zaba ita ya ita ya sara wa sanda a zallu min zalili ya fi dukkan wani abu kaskancecce kaskanta fa inna mata'a ka sani jin daɗin duniya a cewa ne kai wani ka ya samu jin daɗin duniya ai wani ka ai ai shikenan kiliya kawai shi kam to kalilun dan kaɗan ne shi jin daɗin duniya ne don jin daɗin duniyar mu na kada wa majan nasu sai ga shi ko mutane sun yi tuma sun yi sun yi wato kwaciku sun cuɗanya fi hubbil isa'i babu ruwansu duk da ƴar kaɗan ce ita duniyar nan rayuwar duniyar nan abu ne dan jin daɗin duniya kaɗan ne amma wa majan nasu mutane sun cuɗanyu sun cunkusu sun kwaci ku fi hubbin kisa'i cikin son a kusa wato abin da yasa yace al-kisa'i harful harful ayn yake in yazo in yace fi hubbin da'ani kaga ni ni ni ne zai zo to amma tunda an san akwa shi dama sa abinci yake yi to sai ya kawo ma fi hubbin isa'i cikin son a kusa isa'i jam'u qas'ati kas'a shi ne kisa'a wato jam'i na isa akush akush to mutane ma'ana sun sun cuɗanya sun kwaci kowa damuwarsa kawai hubbin kisa'i son akush harkan tuwo kawai kowa in ka haɗu da shi na za ka je neman tuwo ina ka fito neman tuwo kowa damuwarsa kawai ya za a iya samu tuwo kawai dalla ko haka bane a yau ha yanzu muna barin wannan guri tsakani da Allah sai ina za ka yi neman tuwo kowa za ga ya tafi neman tuwo tuwon nan kuma za ka ji bayanin yanzu nan gaba in ma mai daɗin kake samu irin wancan da muka karanta a baya can farko farkon walazza bin al-ma'akil fil ina'i wa menene wai wa dunyana wa immilna ilaiha wa talabi wa dunyana wa immilna ilaiha wa lazza bin al-ma'akil fil ina'i wa habna qad wajadna kulla wadrin ko walau wa talabi bin al-mata'u ila kibai ila kibai ai mutum ya mun karanta a baya to wannan din ne kowa an kwaci da juna kowa an wannan jama'a suna ta dan garin can sun haɗu da yan garin can yan anguwan can sun fito sun haɗu da yan waɗancan ma da din nan ga can a cikin suratu ah, ah, suratu ah, al-kahfi wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dihim وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Allah ce za ka ga mun bar wa tarakna ba wa hannun mai zina mutu ba za mu bar sashin su za ka ga yana shiga sashi an kwashi an kwashi sashi cikin sashi ya mutu fi ba wa nufika fi suri ma'ana wannan na taɓa muku bayanin sa ko sashi cikin sashi na taba ce muku za ka ga mutum ya fita daga anguwansu in zai tafi wani wani gari zai je tasha ne wancan na anguwancan da na anguwancan da na anguwancan za su zo su haɗu sai su shiga mota ɗaya ba an kwashi da juna ba wannan anguwancan ya fito wannan ma wancan ma haka wancan ma haka sai a haɗu a mota ɗaya sai ta kai ku ku na kumo wannan zai tafi misali Uh, let's say na faɗa wannan bajoga wannan kaza wannan kaza in kun je kaja sai a rarrabu na na kumo sai uh, ya haɗu da na can na faɗa da na ina ina da na ina ina sai su zo su haɗu a mota ɗaya gaba ɗaya misali kila za su tafi kano ko misali za su je kano ne sai su haɗu a mota ɗaya in sun je kano kuma kowa wannan zai je kaza wannan zai je kaza wannan zai je kaza yau mana so sai a zo a haɗu misali za a tafi saudiya ne sai na wancan jihar da na wancan jihar da na wancan jihar a zo a haɗu sai a shiga jirgi sai a tashi sai a je a haɗu a saudiya misali na wancan ƙasar da na wancan ƙasar da na wancan ƙasar sun zo sun haɗu sai ka ga an kwato duka tafiya sai ta har haɗa mutane gaba ɗaya wani suka fi su ba jama'a mu jama'a za ka ga duniya gaba ɗaya an haɗa ta an dunkule ta wuri ɗaya to babu zamanin da aka haɗa duniya kamar yanzu ba ka ga mutum yana yana nan yana yana tare da na can kai za ga jikinsa ma fa za ka kama talabijin misali a intanet za ka ga ana mitin mutum yana Najeriya wani yana Ingila wani yana Europe wani yana Asia wani yana ina ina za ka ga kuna haɗe kana zaune a ɗakin ka kana kallon ku duka an gane yana faruwa kuna mitin ga ku a kwaci ɗaya a wuri ɗaya amma kowa yana inda yake kuma yana kallon ka da irin suturan da kasa lokacin da ke yake magana mutum yana ganin ka wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jama'a in wannan ya faru Allah ce sai mu fura sai mu sa mala'ika fura kafo ya busa kafo fa jama'nahum jama'a sai mu tara su tara tashin duniya kenan wa ina wata a duniya na kalilun ka sani dan jin daɗin duniyar mun nan kaɗan ne fa umajan nasu mutane za ga sun kwatubu fi hubbil kisa'i cikin son a kusa mana cikin son tuwo kawai abinci kawai ta ya za a samu abinci qalilun nafsu lil wajibihi wa ma yujidil qalilu min al mata'i a nafuhu qalilun amfanin shi dan jin daɗin duniyan nan kaɗan ne lilwajiri ga wanda ma ya same shi muƙaddara ko kuɗi ne ko tuwon ne ko ma menene dai ga wanda ya same shi ma amfanin sa ɗan kaɗan ne in ba sa'a yi ba in dai ba wai ya sarayar da shi ta hanyar lahira ba inda zai je samu amfani na har abada to ɗan kaɗan ne inda a duniya ne in tuwon ne mu je ka ci shi sai a yaya bayan awa ɗaya da biyu sai shadda to ina amfani dan diris ne zai bi ya dan bi jini ko nama ko ya karfafi farko da kashi duka cikin kashi goma kashi takwas gaba ɗaya shadda zai tafi kalilun nafsu lil wajibi wanda ya same shi ma amfaninsa ɗan kaɗan ne zai masa ba wai tuwo in ka ci ka gaya min in tuwo ga baki ɗaya in ka ci katon maran tuwo zama zai a jikin ka amfani jikin ka gaya min kwana nawa za ka ci ka ɗaki tsakani da Allah gaba ɗaya ɗan kaɗan ne kawai yake zama a jiki duka tafiya yake in ruwa ka sha ma kaso mafi tsokan gaba ɗaya an jima kaɗan zuwa ta kai ka juye shi sha duka zai zai zai zai zuba ko ba ka bane to saboda haka qalilun nafhu lil wadi wanda ya zame shi ma in tuwon ne wanda ake ta tamawuci cikin neman sa ko kuma dan jin daɗin duniya to kaɗan ne amfanin sa qalilun nafhu lil wajidihi wa ma yujdi al qalilu min al mata'i qalil al qalilu min al mata'i dan kaɗan na daga jin daɗin duniyan nan wanda aka faɗa kaga an ce al qalilu sannan al mata kenan wannan da aka yi magana mata inna mata'ud dunya kaga ya zo da me na kira ko ko akwai alif da lam babu sannan um, sakalilun din shi ba ya zo da na kira a baya bai zo da shi ba da aka zo nan sai aka cewa ma yujil qalilu min al mata'i al qalilu dan kadan da aka yi magana cewa duniya jin daɗin sa kaɗan ne min almata'i na ɗan jin daɗin duniyar da muka yi magana a bayan nan tun da aka kawo alif da lam dukan su ana nufin wa incan ɗin to wa ma yujidi ba zai taɓa wadatar maka ba ko ka same shi ba abin da zai wadace ka da shi don ka tara shi ka tara shi ma ba abin da zai wadatar ma ko ka taɓa gani wanda ya tara kuɗi ya ce kai ni ya ishe ni yau yau dai kam ya ishe ni ba ran ƙara nema ba ko bulge ne kai sai ka zama kullum mai ishe ka to tunda Allah ya dubi abun gaba daya wa ma ayatu dunya illa mata ko mata guru ko dan jin daɗi ne na ruɗi duk gaba daya rayuwar duniyar nan da kai gani ake jin daɗin nan to ruɗi ne dan kaɗan ne in ji Allah kul mata dunya kale to gaba daya da za ka samu a baka shi jin daɗin duniyar to ba abin da zai ba zai taɓa isan ka ba kullum harin gaba kake ga wani bayan ran da za a ce wa ka samu duniya wai ta ishe ka ba mu taɓa shi shi ya hadisin muslim da muka karanta wanda wani sahabi sai na rasulullahi sallallahu alaihi yake cewa dan adam babu abin da zai cika cikin dan adam wai lau kana libni adama wadiya ne ko da dan adam zai samu min zahabi da zai samu a cika masa kwaruruka guda biyu fal daga kasa har sama da zinariya a ce nashi labta da salis ba zai ishe shi ba da sai ya nemi na uku ba zai taɓa isansa ba sai ya nemi na uku in ya samu ukun kuma ba zai ishe shi ba nan ma sai ya nemi na a haka dan adam annabi ya ce ma mala a jafu ibn adama illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasa na taba gaya muku ma'anar hadisin ai ko sai ran da aka bude kasa aka shimfiɗa shi a ciki tukun aka sa itatuwa aka tattoshe gefe-gefe da ganyaye aka kwaɓa ɗanyen ƙasa aka gine shi aka jibga ƙasa a kansa to a ranar ne cikinsa zai cika zai ji ya koshi nan ka amma in ba ranar ba ba abin da zai ishe shi ko me ya samu haka Allah ya ce inna linsana kulika alu'an dan adam an halice shi da yawan hadama ba zai taba isansa ba komai ya samu a duniya hala shine hadama garuwa in sun haɗu shine ake ce halu eh hala mutum bai hadama bai hadama da rowa to ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasa ran da aka shimfiɗa shi a cikin kasar nan to ranar ya ishe shi amma in ba ranar ba ba ran da dan adam zai jiyo ya ishe shi in kai akwai ran da ka ji ya ishe ka ka gane babu duk kuɗin mutum kowaye za ka ga dare da rana wai neman ƙari yake kuma ba abin da zai yi amfani shi da shi in ba ya yi aikin Allah da shi aha قليل من نفعه للواجب فيه وما يجري قليل من التاج من المتاع wannan dan kadan din na jin dadi da aka fara din nan da zai taba wadatarwa mai shi ba wasara qaliluha harijan asiran wa kada yakudu illa bil ira'i um wasara qaliluha harijan ɗan kaɗan ɗin rayuwar duniya ɗin nan da ake da muke magana mata ɗin kenan ko ya zama harija in ka same shi ma sai ya zama maka kunci ya takura ka asiran kuma ya zama ma wahala hariju shi ne naro an san naro ko kalmar turanci naro eh eh kuntataccen zai zama wa kunci ita ma akwai kalmar qur'ani ko likai la yakuna ala almu'min haraj fi azwaji adiyayi idza arada minuna watara wato can lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wa zaidu dan harifata dana daga nan aka kiransa zaidu muhammad ko to wata rana sai da zainabu da ya sake ta din nan Allah ya ba mu labari Allah da ya gaya annabi ya rasulullahi na aura maka wanci kuma lokacin ma bai sake ta ba miji Allah ya ga annabi ya aura masa ita eh alamma qadai zaidun min hawa taran zawwajnaka kai ka ba wani wali da wani wakili da wani sadaki Allah ya ce zawwajnaka muka daura maka aure da ita Allah ya ɗaura aure to waye kuma zai zo zai a duniya zai ce zai zai zai ɗauri tafilul hasiri tabbatar da abin da ya tabbata an gama kawai magana ya kare da kai la yakuna ala almu'minina harajun saboda me saboda kar ya zama wa mu'minai takura da kunci a rai a matan barorinsu idan suka sake su suka aure su wani su rika takura musu suna cewa ya auri yarsa tunda aka fara da shugaban halitta na wani to an karya wannan ka'ida wani ne yana ganin da ba zai yiwu ba to daga kan annabi gashi an fara haraj to wannan akwai haraj kuma na laifi an gane laisa ala lami harajun to wancan ba irin haraj wannan bane daban da shi kuma babu laifi ga makafi wala ala al'araji arajin haka nan gura babu laifi tare da su wala ala al-maridi arajin haka nan marasa lafiya lokacin hijira din nan don ba su hijira ba babu babu ba su da laifi ko kuma ayoyi sun yi magana akan jihadi ma babu laifi don makafa bai je jihadi ba gurgu don bai je jihadi ba mara lafiya don bai je jihadi ba babu laifi in ji qur'ani laysa lil ali haraj wala lil arab haraj wala lil marid haraj shi ne wasara qalilu harijan akhiran shi wannan dan jin dadin duniya din ya kasance harijan takura kunci akhiran da wahala yanzu wanda ya samu kudin yaushe ya huta ba takura bane kudin kan kullum kana cikin matakan tsaurara matakan tsaro baka yi ka fito kai kadai ka ware da daddare wani ya buge ka kuma yadda maulamu shi da yake faɗi kullum mai kuɗi wanda yake gidansa yake da shokin a saba din nan ya ki zai zo cikin kasuwa kan benci haka ya kwanta ya kwana lafiya yana takure kullum kuma kana takure kullum baka da hutu talaka ya fi ka nitsuwa wallahi talaka ya fi mai abin nan nitsuwa ya ji wanda irin suka tara kuɗi saboda mutane kaɗai sun ishe ka kullum layi layi an zo ana nema wanda ya zo wallahi kaza kaza kaza to kai talaka wa zai je same ka ce ya ba ya sani kai ma da uwan zare kai zaman ka layi alawa da zai zo nema a wurinka talaka a kuɗi kullum an sa ka a gaba wanda zai ce ma wallahi matana ba ta da lafiya a rubuta kati gashi mai ƙarya da mai gaskiya bacci ma sai ka rasa in kana da kuɗi da yawa amsa waya kawai ya ishe ka a rayuwarka har aka ce wai dan gwaje kwanan bayan can ake cewa an hana shi amsa waya ba saboda ɗabar yawan waya yanzu kai ma tukunna ordinary somebody wanda ba ka da wani iskali sosai wani lokaci sai a waya ta kuraka an ji maka da waya kir sai ka haika ji mutu yana tsaki haba mutane sun dami mutu wallahi kaza kaza kaza to belle wadda international businessman wadda su ne manyan yan kasuwa a Afirka gaba daya ba maganar Najeriya ba kaga ai dole irin su Maulana Shehi kaga harakan lahira ne ma fa ba harakan duniya ba amma yanzu wayansa baya rikewa sai dai wani ya rike kowa in yayi waya sai dai ya amsa shi in ya ga wanda ya kai ke ya yayi magana da shi ne sannan sai ya yi magana in ba haka ba duk wani dagaji sai ya ce shi ma zai nemi wayan shehi za su yi waya yi mana shehi na zai rike waya ne ya rike waya ya ce me zai daita sai dai kawai wani ya rike Malam Ibrahim Burkina Faso shi ne aka wakkala da wannan saboda haka takura ne da kuma wahala sa'ab shi ne asir ɗin shi wanda ya sare ta wannan ɗan kaɗan ɗin ma wa kada ya kudu shi ɗin ma ɗan kaɗan ɗin wanda ya same shi yana kusan ya kubce kullum ana tattarewa abun in an same shi ma yana kusan kubcewa illa bil qira'i sai da duka da sanda ko akwai mai kuɗin da zai sake bai nemi mai gadi da kokara yana sai da masu tsaro ko ba ga bane in ka samu duniya dole sai an samu masu tsaro da makami ainihin karɓar kira ɗin nan wato yana da ma'anoni da yawa duka da sanda yana ɗaukan kira ƙwanƙwasa ƙofa yana ɗaukan karɓu a zuwa ƙwanƙwasa alƙari'a shi ma yana ɗaukan alƙari'a to mutane in ba heda ƙwanƙwasa su aiko da sanduna in ba haka ba ba su barka bai kana da kudi wai yana kusan kuciya in ba haka ba ban baka nemi masu sandunan ba dare ɗaya za zo a masu jindir a kwace abun ka cewa wa kada ya hutu yana kusan kucewa shi din ma illa bil kirai sai da duka da sanduna in ba haka ba ba zai yi ba ba inda za ka dare ɗaya za a zo a murɗe ka kwace abun gaba ɗaya ha baka ji yanzu da yake barayin sun gano masu kudin suna da wayo komi a banki ake sawa dan kudin kawai na wanda ba a rasa ba kaɗan ake bari a gida yanzu in sun zo za su ce ma gindiga za su samu a gindin kunne kawai kawo atm mashin ɗinka kawai atm ka ɗinka kawai za ka kawo in ka kawo sai su sa bindiga a kunnenka ana tafiya da kai wuce shiga mota a shiga da bindiga pistol a gindin kunninka ana tafiya da kai sai a tafi banki da daddare sai a ce to ba mun pin number ba mun pin sai sa sai ka ba dole ka gaba gana in ka za su tsaya su harbe ka dole kana bari za ka ba su pin ka san pin din kai kadai ka san shi ko matar ka ba za ka sani ba domin qur'ani ya faɗa innama inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ko ba ka qur'ani yace ba ya ku ya yi lazina amanu ya ku ne in ji qur'ani ba ku zani daga matanku da ƴaƴanku akwai maƙiyanku wanda zai iya halaka ka Allah ba ya fi mu sani kanmu wallahi tallahi mata mal kuma bayan aka fara ba tun tile tile ta duba imam imam Hassan jikan manzon Allah matar da aka haɗa baki da ita ta ba shi guba ya mutu matarsa ga ma kusa kusa nan kalifan dan shehu mu shehu Ibrahim shehu Nabi matarsa ta ba shi guba saboda duniya ta kashe shi matarsa sosai shehu Nabi nawa suka yi nawa a tarihi suka yi mata suka halakar da mazan su zo su samu abin duniya da yawa shi yasa Allah ya fi mu sanin yace ya ka sani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ku sani daga matan ku da yayan ku na akwai makiyan ku ba wajiban su ba daga ciki zaka auro abin da zai kashe ka mana zaka aiko abin da zai kashe ka shi ne ma'ana ba dukkan su ba saboda haka sai a kula kwarai da gaske in ba sa'a kai ba sai zo ya ajalinka ka aiko abun da zai ajalinka kadi abu ma da zaka sai a kasuwa ma zai ajalinka ka sai wani abu zai karka ko doki kana ganin yan kwabdan na kan ka fitar din ka je ka saya zai halaka ka to saboda lokaci wa maskanu arinun duna faisin ko tashabbaka baina aryadi tibai wa maskanu to bari ya ma misalin duniya ne da kayan jin daɗin duniyarsa wai inda ake samun sa wurin zamansa arinun yana a surkukin da wurin surkuki da ake samun namun dawa wato kogon namun dawa a nan ake samun dukiya wato ba za ka samu dukiya da sauki ba kawai ake so a nuna ma wa maskanu mazauninsa arinin wato a kogon zakoka ne yanzu wanda ya je kogon zakoka ya ce zai nemi wani abu tsakanin da Allah ba sai ya shirya ba duk da yadda take ɗan ɗan kaɗan ɗin nan wulaƙantacciya ba in kace zaka neme ta aiki ya same ka duniya duna kaisin ina maganar nan in ji ba da ƙarya ba fa alkhaisu shine alkazibu an ji gaba luga ce alkhaisu ai alkazibu wa maskanu arin mazauninsa wato sun kuki ne wurin da ake kogon namun dawa ne duna kaisin babu ƙarya a wannan maganar da ake yi kuma ta abun tashabbaza baina aniyad istiba'i ya rataya ya ta'allaka a tsakanin haƙoran na zakoki abu ne wai ka zo kana neman sa amma yana nan a tsakanin haƙoran namun zaki bakin zakin abu ne tsakanin da Allah in ka zo cire wannan abun kam yaya sai ka shirya koya ko zai ciru da sauki to wai duniyan ma wanda ba komai ba ilam wa annama al-ayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takafurun fil amwali wal awladi kamathali ghaythin na'jaba al-kuffar nabatu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma thumma yakunu hutama wa bil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-ayatu dunya illa mata'ul ghurur wai shi din fa amma misalin sa wai kamar dai ka ce zaka je ka ciro abu ne ko nama ko wani abu abu tsakanin haƙoran zaki tsakani da Allah ai aiki ya same ka kafin ka samu ka lakato ka ciro shi ai duk bala'in duniya kan ka sai ka tsallake shi tukun kafin ka samu duniyar ko da sauƙi ake samun ta duk dai ishara ne zuwa ga masu wanda kaga ya tara kan baka san irin hatsarin da ya abin nan ba kila ma san da ya sake layi kafin ya tara kai kuma kana sha'awa ka ina ma mutum ya samu irin wani sai an je lahira an ji ana bashi kashi ka ce a Allah ya taimake ba haka aka yi ba eh wannan ne sunansa sayyiduna wane ne sai na musa alaihi salam ne ko zamanin sai aka yi abin da ya faru ya yi addu'a wa ɗaya daga cikin miyagu sai na musa alaihi salam ne a zamanin sa ne aka samu wani mutumin da ƙur'ani ya ba da labarin arziki in dai arziki ne to magana ya kare tunda dai kaji qur'ani ma ya bani labari saboda irin yawan arzikinsa mabudai na taskan dukiya na zinariya da kayan alatu da ya mallaka katti arba'in ba za su iya ɗaukan ‘ya'yan kiɗin ba da za su buɗe shaguna in ji ƙur'ani ko haka ƙur'ani ya faɗa shine karuna karuna mutane suna ta sha'awansa suna sha'awansa kawai dare ɗaya sai ga shi ƙasa ta ganye shi ta haɗe shi sai aka da kuma ana tab alishi Allah ya taimake mu yi mana falbal lazi ya tamannau na hubin ansu yaya wanda jiya jiya nan Qur'ani yake jiya jiya nan yake murna yake burin ina ma da kamurin na karuna sai ya dawo yana cewa a a ina ashe Allah ya taimake mu a kuma abun mamaki sanda Allah ya janye duk arzikin gaba ɗaya su ƙasa ta haɗe shi yana kallo shi ƙaruna sanda aka ƙasa ta haɗe arzikin yana gani arzikin ya dawo fankan fayar tukunna sannan sai ƙasa ta riƙe shi zuwa idon samu yace ya musa ta sake sake cafke shi nan yana ya musa ta sake cafke shi sama tana cafke shi yana ta iran annabi musa ko kallon sa bai ba har ya zo nan karshe dai shi kenan ta haɗe shi Allah ce ya Musa ka san sau nawa karuna yana kiran ka kuwa ta ce wallahi ban sani ba mun san adadin ba yace sau saba'in yana kiran ka yace amma baka ya kai maka yace wallahi da ni ne kira ɗaya kawai in ya mishi ina sai maka Allah ya ga annabi Musa haka yace da ni ne kira ɗaya zai mini sai ya sai maka ya tafi gama to saboda saboda haka in ka ga mutum ya samu ɗin ma to hatsari ne wallahi ba ka san yaya ya samu ba hatsari ne ya miƙa rayuwarsa ne wato a cikin halaka kila ya bi tsakiyar dare an bi kurmi an tafi kwatakwa an je ina inda ake samun barayi da menene duk ya yi tattare da rayuwarsa shi dai ya samu dukiyar nan kamar an sa nama a bakin haƙorin zaki ka zo ka cire ko wani abu muhimmi a ce gashi ta amma haƙorin zaki haka yayi ya samu wanda ya samu ma kenan darif wa maskan mazaunin wannan dukiyar din arinun yana cikin surkukin zaki maza wato wato kogon namun dawa kenan kaga wanda duk ya samu abu a wurin ai ya sarar da rayuwarsa ne ko kogo kogo na namun dawa ba shine ake cewa den ba den d e n da turanci kogon namun dawa d e n den to wa khais juna khais babu ƙarya a cikin maganar da muke yin nan tashabbasa yara taya mana to clean clean ko clean C L I N G ya rataya abu ya rataya to clean clean baina an ya bisibai a tsakanin haƙoran zaki zakoka na ba ba haƙori ba menene shi ya faɗa a diwani? na fiƙa ɗin nan na fassara muku ma wannan bayin nan eh yawwa naban wala kaidan eh wala taktashi naban wa kaidan wala haina shikenan shine wala taktashi wala yaktashi ba zai ji tsoron naban fiƙa na duk wani maye ba wa kaidan da makirkin duk wani makiri ko wala haina da kuma halakarwa halakarwa duk wani mai halakarwa ko ai mun fassara wannan to an ya jam'in nabu din na fika abu ne misali zaki ya kamo wani abu a haƙorinsa ko zomo ne yana na haƙori a fikansa yana riƙe da shi a cewa za ka ciro shi a fiƙa a haƙorin zaki kaga in ba za a kai ba duka sai ku zama a haƙorin zaki da kai da mutum za ka ciro duka ko yaya to har mutum kaga ya ciro shi ya kwato shi ya ɓamɓaro shi a fikan zaki to ai an ji jiki ai kafin ai haka to duk wanda ka gani da kuɗi to an sha wahala kafin a same su don haka dai ina da lokacin mu yayi ko eh lokaci yayi sai dai in biye muku fassara gaya wa habadin da masoya dukkan wasu masoya wa azwajin da mata wa ali da iyalai wa in tsara da misali komai tsawon zumunta haɗuwanka da su ilan ta bai wata rana za a haɗu wa inna mata a dunyana ka sani jin daɗin duniyar mun nan kalilun dan kaɗan ne wa majan nasu mutane sun yi takhalu'i sun sun wato kwaciɗu fi ubdil isa'i cikin son akusa ma'ana son tuwo kawai abinci kawai kalilun na uku lil wajibi wanda ya same shi ma fa amfanin sa dan kadan ne ga wanda ma ya same shi kenan shi duniya wa ma yajidil qalilu min al-mataya shi kadan daga jin dadin duniyar nan baya isarwa ko ka same shi ba zai isar maka ba ba za ka taba jin ya ishe ka ba fasara qalilu hajjan asiran dan kadan na jin dadin duniyar nan ko ka in ka same shi zaka ga hajjan ya zama maka kunci da takura asiran wahala ne kuma ga wanda duk ya same shi in kullu yana cikin wahala wa kada ya kudu yana ma kusata kada ya karuba kenan yana kusata ma ya kubce ya zama babu shi illa bil kira'i sai da duka da sanduna ko da sanda wa masaruhu mazaunin sa ayinun yana a surƙin wato wato kogo na namun dawa duna kaisin babu karya a ciki wurin da ake samun sa yana kogon namun dawa ne ma'ana wuri ne mai hatsari sai an yi da gaske tare da ma kuma halakar wannan tashabbasa baina an yadi tibai wanda ya rataya a tsakanin fika na zakoka sabar zaki ko kuma kyarkeshi tibai kyarkatai ko zakoka ɗin don an yi itilakin sunan ne wa zaki an kaidin sunan wa zaki amma ana sake shi ana itlaqin sa ga dukkan naman dawa wanda yake farautan wato mai farauta da fika duk yana daukan saba'u kuma akala saba'u illa ma zakaitu na can qur'ani سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق كريم سبحان ربك بالعزه وسلام على الحمد لله رب العالمين